الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tauhidi a cikin littafinmu mai albarka littafin kitabu tauhid wallafar babban malami na musulunci shekul islam mujaddiduddin muhammadu bin abdulwahab ibn suleiman at-tamimi rahmatullahi alaihi a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun gama karatu cikin babu ma ja'a fi zimmatin lahi wa zimmatin nabiyihi sallallahu alaihi wasallam wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga babu ma ja'a fil iqsami ala Allah na'am بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في الإقسام على الله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم
babu ma ja'a fil iqsami ala Allah ta'ala wannan babi zai yi mana bayani dangane da abin da ya zo shi a sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shafi yin rantsuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ka yi wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala shishigi akan al'amuran da shi ne ya mallake su. halka yi rantsuwa ka ce Allah tabaraka wa ta'ala ba zai yi kaza ba to wannan haramu ne amma malam abin da yasa bai zo da bayanin haramci ba kai tsaye saboda yana da kai huskoki guda uku yin rantsuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da kai mataki ɗaiɗai har guda uku mataki na farko shine rantsuwa akan Allah tabaraka wa ta'ala ba zai yi kaza ba saboda dogara akan wani nassi na shari'a ta musulunci Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana a alkur'ani dukkan mutumin da ya mutu yana hada bautar wani da shi Allah ba zai gafarta mushi ba to lokacin da ya zamanto wani ya mutu yana shirka ka ce wallahi Allah ta'ala ba zai gafarta wa wani ba to wannan lalle ka faɗa abin da yake tabbas abin da kana da yaƙini a kansa cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u sai kuma mataki na biyu shine mutum yayin rantsuwa ga Allah subhanahu wata'ala saboda wato ganin cewa shi bawa ne na Allah sannan kuma lalle yana da kwai waɗansu matsayi a wajen Allah tabaraka wata'ala ka rantse da Allah akan yiwuwar wani abu ko kuma koruwar wani abu wannan shi ma waɗansu daga cikin malamai suna ganin babu laifi a kai hujja shi ne hadithan anas dan malik wanda yana cikin bukhari yana cikin muslim amma kaso mafi tsoka na bukhari ne wanda arrubai wato ammar anas dan malik wanda yar uwal an-nadr ce an-nadr ibnu anas anas ibnu an-nadr anas ibnu an-nadr ta yi wa wata 'yar uwa ta karya mata haƙora shi kenan 'yan gidansu suka ce ba za su yadda ba dole sai an yi isasi aka zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce to ha abin da za a yi shi ne malama rubayi haƙuri za ta yi za a karya mata haƙoranta ita ma anas ibn nadur da ya ji haka ya ce ya rasulallahi a yi kutarsu min fulanata wallahi la yi kutarsu min ha abadan فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص da Allah ce Anas Allah ne ya ce ayi kisasi wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas shikenan daga karshe faradiyal qaumu fa'afau aiki alayhi salatu wassalam yace inna min ibadillahi man law aqsama ala allahi la abarrahu to wannan hadisin wato yana tabbatar mana da halaccin irin wannan rantsuwa to sai kuma bangare na uku rantsuwa ta uku shine kaga wani yana wani buje-buje musulmi ne shi amma kuma musuluncin shi bai hana shi bai ci dukiyar riba musulmi ne shi amma musuluncin shi bai hana shi ya sha giya ba sai aka ce ma ya faɗi ya mutu ka ce lalle an kai lahira kaya ce wallahi za ka yana nena cikin jahannam yana tashan dankara tsakanin shi da wani kiri suna nan ba daɗi ba ka da tabbas la'alla ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kallaci wani aikin shi ɗan ƙarami da ya yi mai kyau da niyya mai kyau Allah ya gafarta mai duk abin da ya aikata na da shi shi yasa to irin wannan shine bai dace ba haramu ne saboda mutum ya mutu yana aikata wata kabira min al-kaba'ir har mutum ya dinga rantsuwa akan cewa wani yana jahannam daga wallahi wani yana jahannam ko shakka babu in baka ganshi a jahannam ba to baka tafi ba kenan baya halatta fadar haka nan shine ya tabbata daga jundub ibn abdullah Allah ta'ala ya kare yadda da shi jundub ibn abdullah ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ƙwala rajulun wani mutum wato hatsaniya ta hada shi da wani yana ganin wannan wanan baya da'a ga Allah tabaraka wa ta'ala yawancin lokutansa yana kasancewa a wajen 'yan mankas ne shikenan sai ya ce wallahi la yaghfirullahu li fulani wallahi Allah subhanahu wata'ala ba zai gafarta wa wani ba saboda wane an mai wa'azi baya ji wane ba a ganin shi a wajen mutanen kirki kullum abokan tafiyarsa su ne masu barasa abokan tafiyarsa su ne mashaya abokanan tafiyarsa su ne tsageru wallahi Allah ba zai gafarta mishi ba shikenan faqala Allahu azza wa jalla sai ubangiji azza ya buwaya wa jalla ya girmama ubangiji subhanahu wa ta'ala yace man zallazi ya ta'alla alayya ubangiji yace wane ne yake yin rantsuwa da sunana yake mun rantsuwa akan cewa Allah a gafira li fulanin ba zan gafartawa na ba wane ne yake ce mun albasa wane ne yake mun shishiyi kan abin da ni ne kadai nake da masaniya akan shi ya ce to ina gaya maka in ne ƙargafartu li fulani hakika na gafarta wa wanan da ka ce ba zan gafarta mushi ba wanda har kake rantsuwa akan cewa wallahi ba zan gafarta mushi ba wa ahbadtu amalaka kai kuma na ruguza aikinka na lalata aikinka wato wannan kada saboda jin wannan hadisin masu aikata lalata masu aikata ayyuka na aisha su ga cewa ɗarme musu gindi ne akai shi wannan mai aikata sabo din kamar yadda wato nusus suka nuna wato bawan Allah ne wanda idan ya aikata laifi din da yana nadama kan aikata shi dai yana nadama kan aikata shi dai shi kuma wannan wanda ya faɗi wannan maganar ɗalibi ne mai kokari amma kuma mai jiji da kai yana ganin ibadar shi ita ce za ta tsayar da shi a wajen Allah sai zama to ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna mai abin ba haka bane kowa in ka gan shi a aljanna ba wai aikinsa ya kai shi ba rahama ta Allah ce ba wani wanda aikinsa ya isa ya shigar da shi aljanna shikenan sai Allah tabaraka wa ta'ala ce to wannan da kace ba zan gafarta mishi ba to na gafarta mishi ai ne mai gafarta ko to na gafarta mishi kai kuma aikin naka ai ne mai amsa ko to na lalata aikinka wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi na'am wa fi hadisi Abi Hurairah anna al-qa'ila rajulun 'abidun قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته وفي حديث أبي هريرة يا تبتا cikin hadisi na Abu Huraira wanda al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi cikin littafinsa As-Sunan annal qa'ila rajulun abidun wato hakika wanda yace wallahi la yaghfirullahu li fulanin dinnan wato mutum ne wanda yake mai bautar Allah mai kokari cikin bautar Allah dare da rana da kowane lokaci wato za ka gan shi cikin ibadar Allah za ka gan shi wajen mutanen kirki za ka gan shi yana karantar da abin kirki kamar da yana cikin sunan abi dawud ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce kana rajulani fi bani isra'ila mutawakhiyani wa kana ahaduhuma yuznibu wa kana al-akharu mujtahidun fil ibadati wa kana la yazalu hadha al-mujtahid yara al-akhara ala dhanbi fa yaqulu أقصر فقال له يوما فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر فقال خلني وربي أبعث علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بعالما أو كنت على ما في يدي قادرا فقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال للآخر اذهبوا به إلى النار قال أبو هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce waɗansu mutane guda biyu ne cikin 'yan banu isra'ila abokanan juna ne ɗaya ato mutum ne wanda yake ladi laraba zalimun li nafsihi ne ɗaya kuma mujtahidun ne mai kokari ne cikin ibada yana daga ciki wanda za a saka su cikin wato muqtasidun shi wannan mai kokari a kullum in ya zo shi ya tardo wannan aboki nashi yana aikata laifi yana aikata asha sai ce mai asir wannan aikin da kake yi ba abin da zai sa ka ka tsira bane a wajen Allah ka takaita wannan laifi da kake aikatawa ka kame ka dawo ka yi tafiya cikin mutanen kirki ana nan ana nan wata rana ya tarar da shi yana aikata wani laifi ya ce mishi kashi ka daina abin nan da kake sai ce da Allah ka shafa mu lafiya kai barin da Allah shin an turo ka ka zamanto mai la'akari kan abin da nake aikatawa shi da ya faɗa mai haka sai ya ce wallahi la ya gafirullahu laka ni kake faɗa haka to wallahi Allah ba zai gafarta maka ba ko kuma ce la yudkhiluka Allahu aljanna wallahi Allah ba zai shigar da kai aljanna ba nan take iko na Allah Allah sai ya amshi ransu fa qabada arwahahuma sai Allah ya amshi ransu ga malam mai kokari ga malam mai laifi fajtama'a inda rabbil alamin dikici ya karbe ya kabri hal wajen ubangiji ba suka haɗu a wajen Ubangiji shi yana cewa Allah ba zai gafarta muku ba shi kuma yana to ka shafa mu lafiya da Ubangiji na sai Allah ya ce wa mai kokari ya ce to akunta bi aliman ka san ba zan gafarta mushi ba kenan au kunta ala ma fi yadi qadiran ko kuma kai ne kake da ikon abin da yake waje abin da yake hannuna kai ne kake bayar da shi sai kallaci wannan mai laifi ya ce idza fadkhulul jannati bi rahmati bi rahmati da ka shiga aljanna da rahamata na yafe maka wa qala lil mujtahid sai kuma aka kallaci malam mujtahid aka ce malam mujtahid yace na'am idhabu bihi ila nari ce ku tafi da shi wuta Abu Huraira yace na rantse da sarkin da raina yake hannunsa la takallama bi kalimatin lalle wannan bawan Allah ya bude bakinsa yayi magana da wata kalma wanda shi bai yi tunanin za ta kawo mai matsala ba za ta kawo mai cikas wanda aubaqat duniyahu wa akhiratahu wanda wannan kalma da ya fada sai zamanto ta hallakar mai duniyar tasa da kuma lahirar tashi shi anan din bai moru ba da aikinsa da ya aikata sannan kuma a lahirar sai Allah tabaraka wa ta'ala ya lalata aikinsa na'am فيه مسائل الأولى التحذير من التألي على الله الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك عليه الثالثة أن الجنة مثل ذلك الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه نعم فيه مسائل a cikin wannan babi akwai matsaloli wanda ya kamata mu waiwaya zuwa gare su al'ula matsala ta farko at-tahziru min at-ta'alli 'ala Allah wato tsoratarwa game da abin da ya shafi wato rantsuwa akan cewa Allah tabaraka wa ta'ala ba zai yi kaza ba bai dace ba matukar wannan abin ba ka da yaƙini a kansa irin abin da yake qad'i ne a alqur'ani ko a sunna Allah tabaraka wa ta'ala ce duk wanda ya kaza ba za a mai kaza ba to shikenan baya dacewa a matsayinka na musulmi dan kai kana mutumin kirki har ka zamanto kai ta dogewa kai ta rantsewa da Allah akan cewa kai dan aljanna ne kai ta rantsewa da Allah akan cewa wani dan jahannami baya dacewa wannan bai dace ba saboda hatta akan abin da kake din na kirki baka da yakinin nan da minti goma kana kan wannan abin na kirki ko baka da baka kan shi da haka ka rantse da Allah cewa kai dan aljanna ne wannan shi ma shishigi ne ga Allah ka rantse da Allah cewa Allah ba zai gafarta wa wani ba shi ma wannan shishigi ne kake yi wa Allah ta'ala الثانية مسألة تبيو كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله wato kasancewar wuta ita ce mafi kusanci zuwa ga kowane ɗaya daga cikinmu daga hancin takalminsa wato yanda idan ka sa takalmi a ƙafarka hanci wannan na gaba wanda zai zama to a nan gudu yanda yake kusa da kai to wuta ta fi kusa da kowane ɗaya daga cikinmu sama da kusancin wannan hancin takalmi na ɗaya daga cikinmu saboda kan jaram zai iya yiwa ya zama to mutum yana cikin ayyuka na alkhairi ayyuka na gari ayyuka masu ɓullewa masu kyau allah tabaraka wa ta'ala ya canza zuciyarsa amma yadda ma'aiki alaihi salatu wasalam ya ce inna ƙuluba ibadillahi baina usbu'aini min asabi'ir rahman uqallibuha kayfa sha'a wato zukata na bayi ga baki ɗayan su suna tsakankanin yatsotsi guda biyu daga cikin yatsotsi na ubangiji mai rahama yana jujjuya zukata yanda ya ga dama yanda yake so cikin minti ɗaya minti biyu ganin damar Allah ne ya mai da kyakkyawa mummuna ya mai da mummuna kyakkyawa الثالثة مسألة أكو أن الجنة مثل ذلك hakika aljanna ita ma kwata mukacin haka ce wato aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na alihi wan naru mithlu zalika haka ma yake sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda yana cikin sahih Bukhari Ar-rabi'a mas'ala ta hudu fihi shahidun liqawlihi inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati wato a cikin wannan hadisi wato akwai shahid game da fadar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ya ce innan rajula wato haƙiƙa mutum da ya takallamu bil kalima lalle yana buɗe bakinsa ya yi magana da wata kalma min ridwanillahi daga cikin kalmomin da za su iya janyo mai samun yardar Allah la yulqi laha balan lokacin da ya faɗi wannan kalma ɗin bai ma ba ta muhimmanci ba kawai shi da ya faɗe ta ne magana wanda take adi irin ta yau da gobe za ka wuce ka gauni ya tuntuɓe ka ce subhanallah kadan kama shi ya huce shi ne kawai ka wuce kana sha'aninka ko kuma kana tafiya ka yi wa waɗansu sallama wannan sallama ɗin da ka yi musu ka ce wa'innan mutanen kirki ne baka taɓa tunanin cewa wannan kalma ba za ta janyo maka samun yarda a wajen Allah tabaraka wa ta'ala sai zama to fa yaktubullahu alaihi ridwanahu ila yawmil qiyamah sai Allah tabaraka wa fayaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yawmil qiyamah sai Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta mai wato samun yarda shi tun daga wannan lokacin hal Allah ta'ala ya hadu hal ya hadu da Allah sai zamanto ta wannan kalma da ka faɗa mai kyau wanda kai lokacin da ka faɗe ta ma baka ma bata muhimmanci ba baka taba tunanin cewa darajar ka za ta karu ba ta dalilin wannan kalma da ka faɗa amma saboda ikhlasi da kai amfani da shi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda da kai sannan kuma ya rubuta cewa kai din bawon shi ne wanda ya yarda da kai har ka hadu da shi sannan kuma yake yace wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi la yulqi laha balan fa yahwi biha fi an-nari ab'ada ma bayna al-mashriqi wal maghribi aw kama qala alayhi salatu wassalam dala ce kuma mutum zai iya furta baki ya tabuka bakinsa ya faɗi magana maganar da lokacin da zai faɗe ta bai ma ba ta muhimmanci ba bai yi tunanin cewa magana ce wanda take za ta iya janyo mai hushi na Allah ba bai shirya ba lokacin da zai faɗe ta kawai irin yana ganin cewa zance ne wanda yake na yau da gobe magana ce wanda take irin ta raha ya faɗa sai ya zamanto ya surmiya cikin wuta ta dalilin wannan kalma da ya faɗa nisan da ya fi tsakankanin nisan mahudar rana da mafaɗarta kai tsaye wato shi ne ya zamanto wato abinda ya shafi maganganu namu idan ya zamanto al'insanu ya uddu kalamahu min amalihi ɓalla kalamu idan ya zamanto ɗan adam yana lissafa wato zancensa da yake faɗa yana daga cikin ayyukan shi wanda za a mai hisabi to sai ga cewa zancen shi surutun shi ya yi ƙaranci amma ya zamanto cakai cakai cakai ko ina ka zauna muryarka ake ji magana mai kyau ta fito daga bakinka maras kyau ta fito daga bakinka kai dai abin da kake so shine a rage dare rage daren nan ba shi da alaka da wani da wata hira ka rage dare kai inda ya za a ce dare ya tafi to kai dama abin da kake so shine asamar taɗi kana so a yi hira kar ya zamanto ba wannan shine a gabansa zamanto lalle kana so ka rage dare amma da me da karatun alkur'ani amma da me da shawarwari masu kyau da me da kiyamulaili da me da karatun sunna da me da karatun fiqhu abinda zai janyo maka alkhairi ka amfanar da al'ummarka alhamdulillah amma in ya zamanto da kishiyar haka ne sai ya zamanto wato falmautu a aula bika min hayatika na'am to ana ba ana hada da insha Allah sai a hada da insha Allah eh muna kyauta da san insha Allah mu yan aljanna ne wannan kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa la yamutanna ahadukum illa huwa yusinu billahi dhanna to kada kowa daga cikin ku ya kuskure koma ga Allah face da yana mai kyautata zato ga ubangiji subhanahu wataala kullum ka dinga zaton cewa Allah tabaraka wataala zai amshi ayyukanka zai gafarta maka kusakuranka sannan kuma ka dinga halartowa da cewa Allah subhanahu wata'ala yana da azaba yana da wuta dukkan wanda ya kangare mishi ya aikata laifi Allah zai azabtar da shi zai zama to almu'minu bainal khawfi war raja fi kulli waqtin amma inda halin naz'i yufaddilu janiba ar-raja ala janibil khawfi wannan shine abin da malamai suka faɗa al-khamisa mas'ala ta biyar annan rajula qad yughfaru lahu wato hakika mutum za a iya gafarta mai bi sababin saboda wani sababi wanda huwa min akrahil umuri ilaihi wanda wannan sababi yana daga cikin mafi kyamar al'amurra zuwa gare shi mun gane da kyau wato wannan mutumin kamar yadda muka faɗa laifin da yake aikatawa shi ma baya so shi ma baya so laifin da yake aikatawa laifi ne wanda kullum addu'ar da yake shine Allah tabaraka wa ta'ala ya cire mai waɗannan abubuwan daga zuciyar shi ya kare shi daga aikata waɗannan abubuwan ya dawo ya cakudu da bayan Allah wanda suke nagari saboda duk yanda ka so abu ba haka ba yake kasancewa sai yanda Allah ta'ala ya so idan ya zama to ka tsinci kanka cikin wani hali wanda yake maras kyau to a kullum ka dinga addu'a Allah subhanahu wa ta'ala shine mai canzawa Allah tabaraka wa ta'ala shine mai dafawa sai ga cewa wani lokacin ka mamanta da waɗannan abubuwan da kai na'am babun la yustashfa'u billahi ala khalqihi an jubair bin mut'im radiyallahu anhu qala jaa a'rabiy ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya rasul allah نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه وذكر الحديث رواه أبو داود باب لا يستشفع بالله على خلقه wannan babu shi kuma zai yi mana bayani dangane da cewa la yustashfa'u billahi ba a neman ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zamanto wasaba ala khalqihi akan halittarsa ba a neman alfarma da Allah subhanahu wa ta'ala a kan halittarsa. Wato abin da ya kamata bawaye shi ne kai tsaye tsakankanin shi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala da rat ba shi da matsalar komai. Ya gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala bukatarsa, sannan kuma lokacin da kake bukatar Allah tabaraka wa ta'ala ya maka wani abu. Kada ka ce Allah, Allah ka cilasa wane mun kada. Mun gane da kyau? saboda wannan a lokacin kana sawa a kanka ne cewa Allah ba shi da ikon shi ya maka sai wani ne zai maka sai zama to ka mai da Allah a matsayin shi ne alwasaɗa naka shi ne alwasaɗa wanda zai shiga tsakankaninka da wane ya maka kaza kamar da kuma hadithin nan na wannan baban zai sanar da mu an jubair ibn mut'im radiyallahu anhu ya tabbata daga jubair dan mut'im Allah ta'ala ya kare yadda da shi jubair ibn mud'im yace jaa arabiyun ila annabi sallallahu alaihi wasallam wani dan karkara ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam imam lauli Allah gara albarka imam lauli masha Allah shi akalu alhamdulillah masha Allah barakallahu fiku barakallahu fiku wani ɗan karkara ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ana cikin yanayi wanda yake na rashin daɗi faɗala ya rasulallahi ya ce ya jakadan Allah nuhi katil anfusu wato rawuka na bayin Allah sun hallaka nuhi kat ma'ana sun koɗe sun lalace ga baki ɗaya kowa ka gan shi nafsi-nafsi yake ana cikin matsala waje al'iyalu sannan kuma iyali mata da yara sun kamu da yunwa da kagansu kasan ana cikin macuwari wahala katil amwalu sannan kuma dukiyoyi sun hallaka wato an zuba dukiya a ƙas kuma gashi ana cikin fari yanzu abinda muke bukata shine fastasqila na rabbaka wato ka nema mana shayarwa daga wajen ubangijinka ka nemi ubangiji subhanahu wata'ala ya shayar da mu ka roƙa mana Allah Allah tabaraka wata'ala ya saukar mana da ruwan sama fa inna nastashfi'u billahi alayka haƙiƙa mu muna neman ubangiji subhanahu wata'ala ya dafa mana kan ka roƙa mana Allah Allah ya saukar mana da ruwan sama mun gane da kyau eh wato nastashfi'u billahi muna neman ash-shafa'atu minallahi kenan muna neman Allah ta'ala ya dafa mana ya sa ka roƙa mana shi akan a saukar da ruwan sama wa bika alallahi sannan kuma muna hada ka da Allah kai ma ka roƙa mana Allah din nan nastashfi'u billahi an gane da kyau wannan shine muna neman Allah tabaraka wa ta'ala ya zamanto wasaba namu na ya sa ka roƙa mu da shi din faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ce subhanallah buru a tazibi subhanallah wato subhanallah yana daga cikin lokutan da ake zawa da subhanallah litta'ajjub idan ka yi mamaki game da wani abu na lokacin da ma'aiki abu huraira mazala ya tambaye shi ya ce aka yi baka zo ba da muna tare da kai kuma na gaba kana ya aba huraira aina kunta faƙala kuntu junuban fakaritu an ujali saka wa ana ala ghairi dhaharat faƙala subhanallah innal muslima la yanjus to ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah fama zala yusabbihu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana faɗar subhanallah yana subhanallah subhanallah hatta urifa zalika fi wujuhi ashabihi har sai da aka gane kyamar wannan kalma da wannan ɗan karkara ya amfani da ita a kusakunan sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam har sai da ya zamanto sahabbai ma na ma'aiki sun damu akan wannan magana da wannan ɗan karkara ya yi saboda dama duk wanda ya zauna a karkara ya tashi a karkara ya shigo binne ba to zai zama towawa ne aka ma'aiki alaihi salatu wasalam ya faɗa man sakanal badiyata jafa lalace dukkan wanda ya zauna a karkara ya shigo binne ba ya ɗan waye bai je ba binne ya yi karatu to sai kaga da wauta a tattare da shi in kuna tahiya da shi wani lokacin iya maka wata kato bara sai ka ce kai wani na kare da ko ka amma je gurin huta kuma kai wani abin da gaskiya bai kamata ba ya za a yi mun zo mu markaz na jama'a kawai a zaune ana hira kawai ka tashi ka je ka kusan masallaci ka tsala da hutsari ka zo ka zo da mutunci a wannan ko ne ya wata yana buga misali da ni aka ce malamin nan wannan a ce a wanda ya zo wanda ya hutsari da wannan mun gane da kyau hadisin abdullahi dan abbas wanda yana cikin sunan sun maƙala sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ce wai haƙ ce wannan ba wannan kai canka a ta da Allah shin ka san wane ne Allah kwa ka san wane ne Allah ai inna sha'anallahi a'zamu min zalik lamarin Allah subhanahu wa ta'ala ya fi ƙarfin a ce shi ya zamanto wa saba a kan bawan shi a ce Allah ya shiga lamarin ka bawan shi kuma ya maka kaza lamarin Allah ya fi ƙarfin wada saboda idan aka ce wa saba a ƙa'ida a shafa'a shi ne neman alfarma yanzu wanda zan zo in ce mishi da Allah ina so ya mun hanya wajen Imam Malik na zo na samu Malam Ahmad ina so ka mun hanya wajen Imam Malik ina so ya mun kaza lokacin da nace ka mun hanya a matsayin ka da wanda kuke tare da shi yanzu kai na san ba za ka iya ba mun wannan abu kenan kai hanya ce za ka mun kai ma iri na ne to lokacin da ka sanya Allah a matsayin alwasada to haka kace da shi ba to shi yasa bai dace ba ka mai da Allah a matsayin shine wasata naka na kuma bawan shi ne maka abu a lamarin Allah ya fi wannan ka roƙi Allah darat ya maka kaza lokacin kuma shi zai sa wannan wani yi mun gane da kyau amma ka sanya Allah wa saba ne na ce wane maka kaza wannan bai dace ba na'am da mutanen da misali matan da basu yi alimi ba sai su ce mala da ala ta yamu da addu'a musu abu da su sun da yi da mala da su
to ai wannan shi ne magana da ake ya halitta wannan ita amma ya zama to kuma a san malamin da za a tambaya din a zama to ma a san malamin da za a tambaya din wanda ake kyautata mai zato kana kyautata wa mutum zato ka ce muna bar addu'a wannan malamai da dama sun yi bayani akan halaccin hakan din babu laifi zawara ta ce malam a samu cikin addu'a Allah ya kawo mana abokan zama nagari wani lokacin wani suka ce abokan zama nagari abinda suke nufi daban kai abin da kake hararwa da ba in suka ce nagari babu talaka a cikin lamarinsu babu mai gidan laka a cikin lamarinsu babu karamin attajiri a cikin lamarinsu alhaji kawo kwanza mema wanda suna shigowa gida sun zo dubai wannan shine abokin zama nagari kenan amma in kaka mata wani ustazu ustazu ya ta kallace ka kace to akwai wani wallahi ya gama karatun ƙur'ani yanzu alhamdulillah komai lafiya kalau yanzu yana da shahada ya yi marala jami'iya amma yanzu ya ajiye yana neman yana neman kwantara amma gaskiya mutumin kirki ne don haddan ƙur'ani lokacin muna karatu ya mafi mu haddan yanzu ya ce mu yana buƙatar zawara sai na ga kin da kin ce mutumin kirki Allah ka miki na gari to gashi na ka miki Allah ne kaddara zan ka miki shi bayan ka gama ta ce to to ya kika ce ta ce a a dan ba ta lokaci ita ma ta yi istikhara yanzu kuma sai a fage da istikhara za a yi yawana shi na'am Mm.
aka ce a yanzu abin da ake a gaya masa yaren nan tun da ya san da ya suna su ya da harama shi ke ta ne ina yaro da kawai da aka ce cewa da yake tsufa kuma wallahi yaro na ma akwai tuna ta ce a tuna wa
ta yaka aka yi shi ne ta yadda da kai ya haka ne ba laifi wannan ai mana yanzu irin waɗannan abubuwan ai dan ana samu wata rana wani dakta cikin malamanmu na jami'a ya nemi auren wata yanzu shi kenan da ya je gidan sai yarinya sai aka tambaye shi mai aikin shi sai ta ya karantarwa ce yake ba su taba tunanin cewa dakta ba ne su tunaninsu da aka ce karantarwa kawai kwantara ce yake shi kenan da ya ce karantarwa yake ana nana nan sai zamanto wani ya zo shi kuma wannan wani majuwar ne sai aka ba shi ita yanzu da aka baiwa majuwar daga baya sai suka gano ashe shi karantarwa da yake a jami'a ce yake karantarwa dakta ne ya uwa ta kiraye shi da Allah ya haƙuri ya zo akwai kanwar to shi ne sai ya ce a ai shi da ya ji akwai ya wuce ta ce ai su bai musu bayani yadda ya kamata to an yame ne wallahi to kaji yanzu kawai abin da yake rufe mana ido in aka ce mai karantarwa ne ana nufin abin da kake ɗauka ɗin bai taka kara karya ba bai wuce jika ɗari da hamsin ba to me na san mai ci barantana ya ba na ƙasa wanda a wata yanda ya kamata a ce matarka iya kuɗin manta na mota ne ya wuce jika ɗari da hamsin to amma ka zo ka ɗari da hamsin ka ɗauka tuwon gidanka wuta ruwa iyalinka yan uwanta saboda dama ita ba ita kadai ba yan uwanta sannan kuma kai yan uwanka kuma ga sabuka da gari 150 to nawa nawa ce za a ci cira to me za a yi da ita amma so suke a ce wannan mutumin abin da yake doka a wata miliyan guda yake doka wani deja deja ne sama da 500 da yake doka wanda dai kawai a ciki ko jika 100 ta wafta a wata alhamdulillah ta wa iyayenta ta wa kanninta lokacin iyayenta wata yana mutuwa da masu alhamdulillah so Allah kargiwa ne a sha nama to ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce inna sha'anallahi a'zamu min zalik haƙiƙa lamarin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fi girman wato wannan abin da kai kake gani kai balaraban kawai dan karkara innahu la yustashfa'u billahi wato haƙiƙa yadda lamarin yake ba a neman wasaɓa da Allah ala ahadin min khalqihi akan wani daga cikin halittunsa mun gane da kyau ba a neman wasaɓa ya zamanto Allah tabaraka wa ta'ala ya sawa ne maka kada mun gane da kyau iya abin da za ka yi shi ne irin wace yana so Allah ta'ala ya sa iyayensa su yarda da shi mun da fi ne musu wanda yake mai muni ra'ayi ka gani dole sai ya koma ga Allah din ya koma ga Allah fa firu ila Allah kenan wa zakara al hadisa ma yake sai ambata hadisin wato hadisi yana da ɗan tsawo kenan rawahu abu dawud wannan hadisi imamu abu dawud ya rawaito shi na'am فيه مسائل الأولى إنكاره على من قال إنكاره.
نعم inkaru نعم الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة الثالثة أنه لم ين لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستس- الاستقاء alistis الاستسقاء صحيح na'am الاستسقاء نعم
fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli wanda ya kamata mu fahimta al'ula mas'ala ta farko inkaruhu ala man qala nastashfi'u billahi alayka musamman aiki sallallahu alaihi wa sallama da yayi ga mutumin da yace nastashfi'u billahi muna neman ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zamanto wasaba ne namu alaika akanka ya sa ka ka zamanto ka roƙa mana shi a mana ruwan sama wannan bai dace ba ko? Saniya matsala ta biyu taghayyuruhu taghayyuran wato canzawar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da yi kai tsaye canzawar da urifa fi wujuhi ashabihi wanda aka gane aka gane wannan canzawar a cikin husakunan sahabban shi min hadhihi kalima saboda wannan kalma da wannan dan karkara yayi amfani da ita الثالثة Matsala ta uku annahu lam yunkir alaihi qawluhu haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai yi musan faɗar wannan ɗan karkara ba da yayi lokacin da ɗan karkaran yace nastashfi'u bika alallahi muna neman ka zamanto wa saba ne tamu akan roƙa mana Allah subhanahu wataala saboda wannan babu laifi babu laifi idan ana kyautata maka zato ya zamanto an sa ka ka roƙi Allah Allah ta'ala ya kawo zaman lafiya wa khasatan irin abin da ya shafi mas'alar da ba taka bace ta kai kadai ba ta bace ta ni kadai ta a- a- a- al'umma ce yanzu irin kaga ruwan sama moro da ba ni kadai bane zan moro da shi wancan ba shi kadai bane zai moro da shi to babu laifi a irin wannan lokacin ka kallaci wani mutumin kirki wanda ana kyautata mai zato ya cika dokokin da ya kamata a daidai gwargwado a matsayin shi na malami bawan Allah wanda yake ba ma'asumi ba lalle galibu ahwalihi taqwallahi abu laifi a jiya ce to malam kun ga yanayin da ake ciki dai muna so a roki Allah Allah ta'ala ya kawo mana zaman lafiya a kasar mu Allah ta'ala kuma ya saukar mana da ruwan sama wannan babu laifi kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu lokacin da ya bar duniya a zamanin Umar dan Khattab an shiga cikin wani yanayi na fari da aka yi wanda a lokacin kohoto sahabbai suke ci a zamanin umar an yi baliya sosai da dama shi kenan ma'aiki ya kirayo abbas ammin ma'aiki ce ya ubangiji inna na tawassalu bika ila nabi inna na tawassalu bi nabiyina ilayka fatasqina wato a lokacin annabinmu muna yin tawassuli da annabinmu akan ka shayar da mu kuma ka sai shayar da mu Allahumma inna tawassalna bika ila inna inna tawassalna bi ammi nabiyina ilayka fa askina fa yasqauna hadithu Anas bin Malik wanda yana cikin Sahih Bukhari wanda at-tawassulu bi du'a'ir rajuli salih wannan babu laifi amma ya zamanto min al-ahya'i ya zamanto yana daga cikin rayayyu sannan kuma ya zamanto lalle mutumin kirki ne lalle kirkin shi ya bayyana ba wai wanda tahmin bane kirkin shi ya bayyana a fili karar ana kyautata mai zato a zahiri ibadarsa kaso mafi tsoka cikin rayuwarsa ibadar Allah ce zuwa sai a kyautata mai zato ne sai a ce to yi addu'a amma irin wanda kawai biya sama-sama ne lokacin gwanda ma kai da su ba a neman addu'a a wajensu to dama wa ya ce maka sai ka yi irin waɗannan abubuwa gane kyau na abin da ya dace ya kamata ka yi wannan mai karanta alkur'ani ne mai kiyayewa dokoki na Allah ne daidai gwargwado kana kyautata mai zato to sai ka ce a samu cikin addu'a ba wai shi zai sa ba kuma kai ka je ka kwanta a ɗaki ka raka sheka barciwa ka ce ai na ce amma ne raka mu addu'a ai ta ka ne yake to dan tayi ya fi mai aikin kuma yin aiki wani ya zo shi zai huce kawai ya ga wani metar masu yana aiki ya ce barin kama maka shi kenan kawai kuma ya san ce ya zauna yana ya ce to bismillah sai kaga zai ce to ni ma na shi na'am arabiya mas'ala ta hudu at-tanbihu ala tafsiri subhanallahi fadakarwa kan tafsirin fadar subhanallahi da ma'aiki yayi saboda wato yayi mamaki kan abin nan da balaraban kauyen nan ya fada da dan karkaran nan ya fada saboda arabi shine dan karkara sawa'an balarabe ne ko ba balarabe ba alhamisa mas'ala ta biyar annal muslimina yas'alunahu sallallahu alaihi wa sallama listisqa'a wato haƙiƙa musulmai suna roƙon ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya nema musu shayarwa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala na'am kamar yadda hakan din ya tabbata cikin hadisin Anas bin Malik wanda yana cikin Bukhari da Muslim da kuma wannan kin hadisin na'am
باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا فقال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان رواه أبو داود بسند جيد وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وبن خيرنا وسيد وسيدنا وبن سيدنا فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل رواه النسائي بسند جيد نعم باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد wannan babe zai yi mana bayani dangane da abin da ya zo shi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama game da abin da ya shafi kiyayewar ma'aiki alaihi salatu wassalam ganuwa ta tauhidi wa saddihi ƙuruƙar shirki da kuma toshewar shi hanyoyi wanda za su bayar zuwa ga shirka dukkan wata hanya wata baraka wanda take karama wanda za ta iya bayar da bawa zuwa ga shirka to ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi ƙoƙari game da abin da ya shafi rufewa wannan kafa ɗin bai ba da damar a buɗe wata kafa ba ko mun ƙanƙantar ta wajen abin da ya shafi shirka ya tabbata cikin sunan na abi dawud daga abdullahi ibn shekhir allah ta'ala ya kare yadda da shi abdullahi ibn shakhir yace in talaqtu fi wafdi bani amirin ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace na tafi wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama cikin tawaga ta banu amir wato cikin jama'a waɗanda suka yi gungu shi abdullahi ibn shakhir shi da abokanansa suka tafi wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama saboda wato neman karantarwa ma'aiki ya karantar da su sunnar shi muna zuwa faƙulna sai muka ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama an ta sayyiduna kai ne shugabanmu ya rasulallah kai ne mai gidanmu kai ne wato baranmu kai ne mai gidanmu mu bararuwanka ne faƙala as-sayyidu allahu tabaraka wa ta'ala ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce musu shugaba na ƙolin ƙolin shugaba na kowa shine allah tabaraka wa ta'ala shine shugaba wanda a kowane lokaci shugaba ne shi sannan kuma yana shugabantar mutane da aljannu da mala'ikai da sauran halittunsa gabaki ɗaya shine shugabansu mun gane da kyau as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala bai ce ba sayyidukum bai ce ba sayyidukum Allah saboda ya nuna as-sayyidul mutlaq shugaba kacokan shine Allah tabaraka wa ta'ala قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا عبد الله بن الشخير مكتي sai muka ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa afdaluna fadlan wato kai ne mafificinmu ta fuskar daraja da matsayi a wajen Allah kafi mu daraja da matsayi a wajen Allah sannan kuma wa a'zamuna qawlan kafi mu girman kyauta duk wani wanda ya samu kyauta da dukiya to ka fi kowa cikinmu zuciyar badawa kai kana bayar da kyauta kyautar da wanda baya jin tsoron talauci ɓaulan yana ɗaukar ma'anar almal Allah ce wa mallam ya tsaɗe minkum ɓaulan an yanki almusana ce mu'minat fa mimma malakat aymanukum sannan kuma ɓaulan yana ɗaukar ma'anar wato matsayi da kuma wato tinkaho ذي الطول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول wato ma'abucin girma ne da ɗaukaka wa azamuna ɗaulan ya ubangi ya ma'aiki kai ne mafi girman mu ta fuskar ɗaukaka akan abokanan adawa duk wani abokin adawarka idan ya ganka yana jin tsoronka fa qala ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace qulu bi qawlikum wato ku faɗi dai maganganun da ya dace kada ku kallafa wa kanku maganganun da ba naku bane aw ba'd qawlikum ko kuma ku faɗi waɗansu daga cikin maganganunku kada ku fice gona da iri wala yastajriyannakum ash-shaytan kada ya zamanto shedan ya sa ku kun yi shishigi kun yi jara'a kan faɗar abubuwan da shari'a bata ba ku damar ku faɗa ba ko kuma wala yastajriyannakum ash-shaytan kada shedan ku zamanto wakilai ne na shedan wajen isar mishi abin da yake so ya ji daga bakin bayin Allah na rashin ladabi ga Allah. Wani hadisi Imamu Abu Dawuda ya rawaito shi da sanadi wanda yake kyakkyawa. Ya tabbata daga Anas ɗan Malik, Anas ya ce haƙiƙa waɗansu mutane suka ce ya jaka dan Allah ya khairana wa bana khairina ya mafi alkhairinmu dan mafi alkhairinmu shugabanmu dan shugabanmu faƙala ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ƙulu bi ƙaulikun ku faɗi maganganunku waɗanda suka dace amma wala ya stahauyan na kuma shaɗanu kada shaɗan ya yi wasa da hankalinku kada shaɗan ya fizge ku ya raurawar da hankalinku ya wawitar da ku ku faɗi maganganun da su dace ba ana muhammadun ni ne muhammad abdullahi wa rasuluhu bawa ne na Allah manzo ne na Allah ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalallahu azza wa jalla bana so ku daga ni sama da matsayin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya sauke ni ku ajje ni inda Allah ta'ala ya ajje ni shi yasa wani lokaci in ka kyale jahilai go in suka tashi daukaka ka su iya daukaka ba kamar yanda in suka tashi kaskanta su iya kaskanta ba daukaka ka za su yi sai sun kai ka wajen asurayya amma in suka goce ko kwanon da ka to goce za ka yi gaggwa wani hadisi imamun nasa'i ya rawaito shi da sanadi wanda yake kyakkyawa na'am eh
فيه مسائل الأولى تحذير الناس من الغلو الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق الرابعة ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي na'am fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli wanda ya kamata mu waiwaya zuwa gare su mas'ala ta farko ta hadirun nasi min al-ghuluwi wato tsoratar da mutane gaba da abin da ya shafi wuce gona da iri a cikin haƙi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam الثانية ما ينبغي أن يقول man ƙila lahu an ta sayyiduna abin da ya fi abin da ya dace mutumin da aka ce mai kai ne shugabanmu aka ce maka shugaba ka ce a as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala as-salisa fadar ma'aiki da yace la yastajriyannakum shaytanu kada shaydan ya haza ku ku yi wato huce gona da iri ku yi jara'a ku yi taurin kai wajen fadar abin da bai dace ba ma annahum lam yaqulu illa al-haqqa tare da cewa basu faɗi komai ba face dai gaskiya saboda ma'aiki da kanshi ya ce ana sayyidu waladi adama wala fakhra mas'ala ta hudu fadar ma'aiki alaihi salatu wassalamu da yace ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati bana so ku ɗaukaka ni sama da matsayin da Allah ta'ala ya ajiye ni wato wajen abin da ya shafi anta sayyiduna da kuma fadar ma'aiki da yace ana sayyidu waladi adam malamai suka ce akwai bambanci tsakankanin shi ya faɗa da kanshi da kuma waɗansu faɗa mishi amma wannan matsala ce wanda inda lokaci ya bada za mu tattauna a kai amma insha Allah a waɗansu karatuttuka namu za mu tattauna wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik